أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa barkamu da saduwa a wannan yammaci mai albarka’ wadda muka saba zama domin gabatar da karatun fiƙo bisa mazhabin imamu na malik imamu ahlil madina wadda muna karantowa ne daga wannan littafi al-muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariya na ash-sheikh abul hasan ali shazali al-maliki wannan shine darasin mu na 30 kuma yau muna ranar 28 ga watan safar shekara ta 1444 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wato daidai da ashirin da biyar ga watan satumba na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya a cikin littafin da ke hannuna da kuma wanda ke hannunku za mu tashi daidai kan shafi na 191 wato albabu samin babi na takwas a cikin babi na bakwai gaba daya ya yi magana ne akan abin da ya shafi bangaren yanka hukuncin yanka da yadda ake yin yanka da hukuncin aƙiƙa da hukuncin layya da dai sauransu yanzu kuma insha Allah arbabu samin abin da yake kunshe da shi yace fi shay'in min masailin nikahi wa talaq wannan babi na takwas yana kunshe ne da wani abu na daga mas'alolin aure da saki shi sa dama tun a darasin mu na 29 ne muna gargadin cewa lalle mu karkada kunnuwan mu wato ba kunnuwa waɗannan na zahiri ba kunnuwa na zukata domin da zuciya ne ake fahimtar karatu ba da kunne wannan na jiki ba to da mu karkade kunnuwanmu na zukata domin mu saurari abin da ake faɗa don mu fahimta kuma ka san shi fikiyo yadda yake wato da yawa wanda shi ke ji din yakan iya fin mai faɗar ma fahimtar abin da ake faɗa za ka iya karantar da mutum fikiyo kuma shi ya fi ka fahimtar abin da ka karantar da shi din da yiwu a cikin abin da ka gaya wa mutum kuma shi ya gano wasu masailu wanda kai maka gano su ba irin wannan ya faru al-imam Abu Hanifa yana da wani malami nashi daga cikin tabi'ai ina jin Rabi'atul Ra'ayi idan aka zo da tambaya shi malam Rabi'atu yakan ce wannan mas'alar ta shige marfu kuma sai ya ji imam Abu Hanifa ya nemi izini amar izini shi zai amsa sai ya ji kuma ya amsa ya amsa tambayar kuma amsa tashi ta yi daidai sai tambaye shi a to kai Nu'man Abu Hanifa ai na ka lalubo wannan amsar sai ce ai nan ka karanta da ni hadisi ka ce min ka ji daga malamin kawani shi kuma daga malamin sawani shi kuma daga sahabi wani shi kuma ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ai daga wannan hadisin da ka ga min daga cikin shiri amsar wannan tambayar sun yi haka da rabi'atun ra'ayi ya fi so nawa sau da aka lalle makarkaɗe kunnuwan mana zuciya domin mu fahimci abubuwan kuma duk abin da aka ji ba a fahimta ba a rika tambaya domin da haka ne karatun zai rika fitowa fili muna gagganewa ya ce amman nikahu amma shi aure fa ma'anahu fil lugha ma'anar shi a ainihin harshen larabci dukhulu shay'i fi shay'i shine shigar wani abu cikin wani abu yace yuqalu ana fada a harshen larabci naka hatil hasatu akhfafal ibli tsakuwa ta shiga kofatar raƙumi saboda ta shige cikin sa wa nakahan nawmul aina bacci ya shiga cikin idanu wa fi shar'i amma a istilahi na shari'a haƙiƙatun fil'aƙadi majazun filwaɗai an ce aure ana nufin haƙiƙa wato ainihin al'aƙadu ɗaurawa nan ɗaura ɗin nan wannan shi ake nufi da aure ɗin amma majazi kuma an ce na kahaha ya aure ta ana nufin kamar ya take ta kenan shine yace majazun majazun fil wadi wato majazi ne abin da ya shafi taku taku ana nufin saduwa qala ba'dhum sashen malamai yace qala malikun maliku ya fada an nikahu mustahabbun shi aure mustahabbi ne amma waqtu lifa fi zamanina haza malamin yace an yi sabani a wannan zamanin namu sanda yake wannan maganar fa kusan kamar shekara 600 ne da suka gabata amma yake cewa a wannan zamani nasu an yi sabani game da waccan magana ta maliku da yace yin aure mustahabbi ne to saboda a zamanin su suna ganin yanayi ya canza ba kamar irin zamanin maliku ba yace fa qala ba'dhum sai sashen malamai suka ce tarkuhu wal istigaru bil ibadati makafata adami al qiyam bi huquqi zawjati afdalu mutum ya bar auren ya shagaltu da yawan ibada saboda tsoron rashin iya tsayawa da haƙoƙin mace da zai aura din afdalu wannan shine yafi wa qala ba'dhum amma sashen malamai suka ce a tazawuju afdalu yin auren shine yafi domin mutum ya auren ya zama yana ɗauke da wani nauyi a wuyansa yana samun ladan ciyarwa sannan kuma yana samun kiyayuwa ko katangewa daga hangen-hangen abin da Allah bai halasta masa ba to wannan shi yafi saboda shi aure kamar katanga ne yace wa yajtahidu fil halali ma qadara mutum yayi auren kuma ya rika kokari wajen neman halal gwargwadon ikonsa fa in lam yajid in mutum bai samu halal din ba fal mutashabihu sai ya samu mutashabihi an samu mutashabihi abin da ke tsakanin halal da haram kai ba za ka ce halal kai tsaye ba ko ba za ka ce haram kai tsaye ba saboda rashin aya ko hadisi ta haramta abin amma kuma a hakika sai ka ga abin yana yin kama da halal din yana dan yin kuma kama da haram wannan shi ne shi ake nufi da kamar mutashabihi din wan nikahu bi ma'anar watsayi amma aure kan faɗi kalmar aure da ma'anar taku kamar mutum ya sadu kenan la ya juzu fi shari'i baya harasta a cikin shari'a illa bi ahadi amraini sai dai sai ta hanyar al'amari ɗaya daga cikin biyun nan aqad nikahin ƙulla aure aw milki yaminin ko kuma mallaka mallakar danshi ya zamto mutum ya mallaki mace ta hanyar kamar bauta ya sayo ta ne a matsayin baiwar shi wanda yana da iko zai iya takunta tunda baiwar shi ce sai da daga lokacin kuma da ta haihu da shi to wannan dan nata shi ma daidai yake da kowane ɗa daga cikin 'ya'yansa ita kuma ba shi da damar sai da ita ba zai je ya sayar da ita kawai zai je ya sayar da sauran bayi ba saboda yanzu ta zama umu walada zamanin sayyidina Umar ne ya hana sayar da umu walada amma da a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam in kai sadaka da baiwarka ko ƴaƴa nawa ta haifa maka kana iya zuwa kasuwa kuma ka sayar da ita ka karbo kuɗin ka dawo ka kashe da zamanin sayyidina Umar sai ya rika tausayawa umu walada din cewa irin wannan din da ake yi ɗanka a matsayin shi na ɗa a cikin sauran ƴaƴanka ya ga uwar shi can an sai da ita a wani gidan tana bauta ya taso ya ganta a wani gidan tana bauta ba zai ji daɗi ba shi sa sai aka batta tana nan dai a matsayin ummu walad daga lokacin da shi mai gidan ya rasu ta zama ta sami yanci a wannan lokacin ta zama ya cikakkiya ita ma ba za a gaje ta ba ta cikin sauran kayan gado liƙaunihi ta'ala saboda faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wallazina hum li furujihim hafizun yana yaban halayen mu'mini yace da waɗannan da ke kiyayewa bisa al'aurorin su illa ala azwajihim sai dai bisa mataikun su aw ma malakat aymanuhum ko kuma abin da damshin su ya mallaka wal awwalu amma shi wancan barin na farko din wato aure lahu arkanun arba'atun yana da rukunai guda hudu aure yana da rukunai guda nawa to al'awwal rukuni na farko alwaliyu wali fala ya sihul aqdu bidunihi kulla aure ba tare da waliyi ba baya inganta wajibi ne ita mace ya zama tana da waliyi amma a bangaren namiji namiji ba yana iya karɓar aure da kansa ba tare da waliyi ba amma dai ita mace dole ne wajibi ne ya zamto tana da waliyi saboda ba ta aurar da kanta amma shi namiji yana iya karɓar aure da kan kansa ba tare da ya wakilta wani ba wa yastaradu fil waliyyi shuruɗun cikin shi kansa waliyin an sharɗanta wasu sharuɗa mu saurara mu ci sharuɗan waliyi minha ittifaqud dinaini yana daga cikin waɗannan sharuɗa ɗin ittifaƙin addinai addinai guda biyu wato ya zanto shi waliyin musulmi ne ita ma matar da zai wa walitakar musulma ce fala yuzawwijul kafirul muslimata waliyi kafiri ba zai aurar da mace musulma ba ko da kuwa ɗan uwan ubanta ne a ce ubanta ya rasu shi uban nata musulmi ne amma ga kaninsa ko yayansa shi kuma kafiri ne to ba dama ya zama shine walin da zai aurar da wannan yarinya walal muslimul kafirata haka nan musulmi ba zai aurar da kafira ba ba zai yi walitakar kafira ba misali a ce mutum kai musulmi ne amma kana da wani kani ko wani wa ko wani baffa wanda shi bai riga ya musulunta ba to kuma ga 'ya'yansa nan sun yi aure ba dama kai musu walittaka sai dai ko dai su musulunta ka aurar da su a matsayin musulmai ko kuma su je su nemi wani waliyin kafiri irinsu ya aurar da su illa an ta kuna a mata sai dai idan ita kafirar baiwarsa ce idan idan kafirar baiwarsa ce shi musulmin yana iya aurar da ita a yadda take a matsayin kafira din aw ma atuqatahu ko kuma wace yantar ne ta taba zama karkashin sa a matsayin baiwa to sai yantar da ita tana budurwa ya yantar da ita ko tana bazawara ya yantar da ita to sai ta zanto kuma tana so ta yi aure amma za ta aure dan uwanta ne kafiri misali kirista ce tana so za ta aure dan uwanta kirista to shikenan matsayin ka na uban gidanta sai ka aurar da ita tunda ba ta da wani sai kai kuma shi irin wannan wadatakar na cewa kai uban gidan mutum ne wadataka ce wacce ba a sai da ita kuma ba a ba dama a canza ta fa ina yuzawijuha to in bai wasa ce to shikenan sai a aure da ita koda ba addinin su da ita ba wa minha yana daga cikin sharuɗan wali al-hurriyatu yanci fal abdu wal mukatabu wal mudabbaru to lalle shi bawa da kuma mukatabi wato bawa wanda aka daura wa fansa me ya bambancin shi da ainihin bawa tsura bambancin su shine shi an daura mashi fansa an ce masa je ka kawo kaza ka zama ɗa kuma ya riga ya fara biya wannan shine mukatabi wal mudabbaru da bawa mudabbari bawa mudabbari shine bawa wanda ubangidan shi ya mishi alƙawari cewa in na rasu na baka inci an ta hurrun an duburi da zarar na rasu to kai ka zama ɗa baka cikin kayan gado shine mudabbari wal mu'taqu ba'dahu da kuma wanda aka yantar da sashen shi misali wannan mutum bawa ne naka sai kada suka bar wa ‘ya'yanka su su biyu wa da ƙani sai ƙanin ya ce a ni na ‘yantar da shi to kaga an ‘yantar da rabinsa kenan zai zama yau bawa ne shi gobe kuma mai ‘yanci ne shi to shi ma wannan dukkanin wa'yannan uku da bawa tsura da mukatabi da mudabbari da kuma wanda aka ‘yantar da sashensa su hudu kenan ba sa aurarwa yusafu ma aqaduhu ana bata auren da suka kulla shi walau ba adad dukuli koda kuwa bayan an yi dukuli koda a ce ita matar mijin ya tare da ita kuma ya riga ya sadu da ita wala hal maharu bil masis amma za a bata sadaki saboda taba ta da akai wa minha inda ba'dihim ya daga cikin sharuɗan waliyi ko walici a wajen sashen maluma an yakuna ghairan muwallan alaihi idan to shi kansa waliyin ba wanda shi ma ake walittakarsa ba ne idan waliyin ya zamto wawa ne gashi nan dai kamar mai hankali yana iya yin neman kuɗi ana iya yin wasu zantukan da shi amma kowa ya san cewa wane shagga-shagga ne to kaga shi ma in zai yi cinikin gida ko zai cinikin mota ko zai sai da wani abu nashi ko zai saya dole sai ya wakilta wani dole dai sai wani ya zo ya jibinci lamuransu in zai sayar ko zai saya to shi ma wannan in yayi walittaka bata inganta ba wa an yakuna adalan kuma yana daga sharuɗan walici waliyin ya zamto adali ne wato ya zamto ba fasiki ba wal mashhuru amma abin da yafi shahara a gun maluma annal fiska la yaslubul wilayata cewa fasikanci baya kwabe mutum daga walici wa inna ma yaqdahu fi kamalil aqdi sai dai shi fasikancin waliyi cewa fasiki ne ba kamalallen mutum bane to wannan din yana yin suka ne cikin kamalar kullu auren duna sihhatihi amma ba ingancin auren ba waya aqidu safihu zurra'i wawa mai dan hankali hankali zai zai ya iya yin dauran aure amma aka ce alabnatihi bisa essa da ya haifa ta cikin sa bi izni walihi shi ma wannan din da izinin walinsa wawa ne yana tafiya haka yawuna daga daga bakinsa amma kuma za a iya ɗan yin musuluntukan da shi misali ya ɗan san wani abu na addini to a hakan zai iya aurar da yarsa ya mata walittaka kenan amma bisa ra'a bisa izinin waliyinsa wamin ha yana daga sharuɗan walittaka albulugu balaga wajibi ne ya zamto waliyin baligi ne wal aqal da kuma hankali wa zukuriyatu da kuma mazantaka falmar'atu la yajuzu aqduha ala nafsiha ita mace bai halasta ba ta kulla aure bisa kan kanta ta aurar da kanta wala ala ghairiha haka nan bai halasta ba ta aurar da watanta wala ha ya harata gare ta ko kuma ta samu an tufawwida liman yaqidu laha cewa ta miƙa lamarinta ga wanda zai kulla mata auren manar rijali daga cikin mazaje fi tazwiji nafsi a cikin aurar da kanta fi a mata halƙin ne da kuma bai wata wacce take mata aiki a gida wal mu'taqati da kuma wacce ita yantar idan matarka tana da baiwa zaka iya zama waliyin baiwa matar taka idan matarka ta yantar da baiwa zaka iya zama waliyin baiwar matarka ta da wa man hiya fi isa'iha da kuma aurar da wacce take cikin walicinta ko kuma wacce take cikin wasiyarta wasicinta kananta ne zai rasu ko wanta zai rasu sai ce in na rasu wace na bar miki yata ki kula min da ita duniya da lahira ki kula min da ita ki rike ta kamar wacce kika haifa kaga a sannan ta zama ita ce waliyarta to amma in zancen aure ya zo ba dama ta kulla aure a matsayin ita ce waliyarta sai da ta wakiltar da mijinta ya kulla mata aure eh ai shine magana da ake ana za ta iya wakilta kananta ko mijinta ko mai unguwar unguwarsu ko wani dai haka yawa ko ɗanta ma na cikinta ƙwarai da gaske magana da yake nan magana da wannan karatun ke na taɓa gaya muku labarin ko wani malami ne daga cikin malaman kano ke ba da labarin saurayi ne da budurwa yana son ta suna son shi amma akai akai uban yarinyar nan yace shi fa ba zai aura mar ba ba zai ba shi ita ba saurayin nan shikenan shi kuma da yaga haka kawai sai ya bar gari yaje ya ci gaba da buge-bugen shari'a Allah ya taimake shi sai ya samu aikin dan sanda ya shiga aikin police yayi nisa a cikin aikin ya zama mai babban mukami amma duk da haka bai aure ba kawai shi fatan shi shi dai a duniya wannan budurwa ta shi ita zai ita zai aura bayan tawowar shi an yi aurenta ta hayayyafa shekara ashirin can si wancan mijin nata ya saki ta na jin ko sakinta ya yi ne ko mutuwa ya yi tana zawarci dai kawai da ya ji labari shi kuma ɗan sanda sai ya dawo ya dawo suka ci gaba da soyayya aka zo zancen aure nan ma ubanta ya ce ai ba zai aurar da ita ba ya ce da can ma ban aura maka ita ba na yanzu sai suka je suka kai maganar gun malam aminu daurawa ya samu baban yayyayi yadda zai yi uban nan yake sai ya tambaye ta yace kina da ɗa namiji ta ce tana da shi shekarar shi nawa ta ce mar sha tara ya ce ki ce mashi ina neman sa ku zo da shi aka zo da yaro aka zo ga yaro ga bazawarin uwarsa ga uwarsa sai malamin daurawa ya tambaye shi ka san wannan mutumin ya ce kwarai da gaske na san shi ka yadda za ka iya daura mishi aure shi da mahaifiyarka ka yadda ka daura mishi aure da mahaifiyarka ya ce iya yadda sai to shi kenan kawai shi kenan malamin daurawa ya yi addu'a ya kulla musu aure shi kenan mace in tana da ɗa wanda ya kai manzilin balaga a wannan lokacin ya ma fi mahaifinta dacewa da ya mata walicin aure saboda dalili shi walicin dama saboda shi wali zai iya hangewa mace abinda ba za ta hangewa kanta ba saboda mata suna da karancin hankali yanzu idan mace tana son mutum a ce yanzu ga ruwa mutum yake yi inda tana son shi so na hakika wallahi idan dan sarkin garin ma ya zo yana santa ko dan gidan mai kudin garin ya zo yana santa ko dan gidan limamin garin ka ko limamin garin ne da kansa da ilimin shi da karatun shi da komai in ya zo yana santa wallahi ta fi son wancan dan garuwan jahili wanda ko fatiha mai kyau bai iya ba sai ta sai da fifita shi akan alaran ma wallahi ita mace takan sanya soyayyarta ne a gaba fiye da komai hankali yana baya ilimi yana baya hangen nesa yana baya kawai inda tana sa mutum san ne kawai a gaba kuma ba ta hangen cewa na aure shi to nan gaba kuma fa shi za a ga mace ga masu hankali masu addini ita tsallake su ta zaɓi wani saurayin ta mashayi mashayin wiwi ba ruwanta ga samarinta masu hankali masu sa manyan kaya ko 'yan manyan gidaje masu mutunci ta zaɓi ta auri wanda ma ba a san asalin shi ba saboda ba ta ita ba ta hangen me zai faru gobe shi yasa musulunci ya wajabta walici din saboda shi wali zai hange wa mace abin da ba ta hange wa kanta ba na maslahar kanta to shi yasa idan mace tana da ɗa yakan fi mahaifinta dacewa da ya mata walici saboda me saboda zai fi mahaifinta ƙoƙarin hankowa me zai fi amfani ga mahaifiyarsa ƙwarai kuwa inda kaga misali shi mahaifin misali kamar a wannan labarin da yanzu na bayar bai da wata hujja kawai shi dai ya tsane shi ne wata kirko saboda gidansu da shi gidan mahaifin ko akwai wata gaba in ta daɗin nan ko dai wani dalili daban kasan su mutanen da yanayin sana'ar kama kawai in sana'a kaza kake to su kawai duk arzikinka ai kaza ne kai ko a ce ai mahauci ne shi ko a ce ai kaza ne shi to shikenan kawai wannan sai ya zama dalilin da ba za su baka a wani ba alhali kuma yanzu ga ma ga ma watan nan yanzu masu kuɗi warai da gaske masu ilimi kuma sosai sosai kuwa ar-rukunu sani mun ji rukuni na farko ko shine shine me nawa ne rukunan aure to rukuni na farko menene rukuni na farko waliyi ko mun ji sharuɗan waliyi a rukunin sani rukuni na biyu na aure as-sadaku shine sadaki fala yasihhu nikahu biduni aure baya inganta ba tare da shi ba wa huwa rubu dinari shine rubu'in dinari guda min az-zahabi na daga zinari rubu'in dinari na zinari aw salasatu darahima min al-fiddati ko kuma dirhami uku na daga azurfa kimar wannan dirhami uku din yan uwa a yanzu shine kamar naira dubu ashirin da bakwai da yan ɗaruruwa haka kowane dirhami ɗaya yana yin kamar naira dubu tara da ɗan motsi haka a takaice dai yanzu in so samu ne sadaki kada ya gaza naira dubu talatin a yanzu halin da muke ci da tsohuwa da budurwa da wacce ta haihu haihuwa goma da sakin wawa da haka abin yake kowace sai sadaki ya kai haka da za a ga da yawa a ƙauye wai idan aka ce aƙallu sadak misali yanzu da aka ce naira dubu talatin aƙallu sadak da shi kenan a ƙauye sai a ce wai ai tsohuwa ce saboda haka sai a bata rabin rabin sadaki don aka bata rabin sadakin budurwa aure biyu ba idan za a yi auren bazawara duk tsufanta sai aka ba ta rabin sadakin budurwa aure biyu ba ko sun shekara nawa ko dai ya cika mata ko kuma a warware auren ko an warware auren ma dai dole sai ya cika mata wajibi ne sai ya cika mata ƙwarai kuwa aw ma huwa qimatu ahadihima ko kuma abin da ya kai kimar ɗaya daga cikin waɗannan ɗin misali naira dubu talatin aka ce sai ya zamto kana da waya infinix hot 11 an san kuɗin hot 11 naira dubu saba'in ce sakon ɗinta ma sabuwar kuwa ana kirkita zaton tana kaiwa naira dubu tamanin da biyar dubu casa'in haka ita ce irin misali kamar wannan sai mutum yana da hot 11 ko kuma ma mu gangaro ƙasa kamar hot 5 hot 5 tana yi kamar naira dubu arba'in ko dubu talatin da biyar haka sakon ɗinta to idan kana da ita sai ka ɗauka ka bata a matsayin shi ne sadaki shi kenan aure ya ƙullu aure ya yi saboda ka bata abin da ƙimar shi ya kai na kuɗin sadakin har ma ya ɗan wuce shi kenan sai a nemi shaidu da kuma a ai har tinkiya ma misali yanzu kana da tinkiya ko kana da rago tikiki wanda zai kai dubu hamsin ko sittin ta ce ka amma jiya na gan ka wuce da wani rago ba ƙato ta ce to ko kina so ne yar ce ita na so ce to kin yadda in baki shi a matsayin shi ne sadaƙinki sai ta ce eh shikenan aure ya ƙwallo wato ɗan uwa mu a yanzu a wurin ne aka mai buka shigo da abin da ba daidai ba ko abin da shari'a ba ta ce ba na al'adu aka shigo da shi cikin auren shi yasa wallahi duk ake ta shan wannan wahalar shi yasa fasikanci yayi yawa a cikin al'umma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu abu mafi sauki irin aure ko babu abu mafi kima irin sa saboda mutanen wannan zamanin masu mutunci ne su ba sa ganin cewa wai sun same ta a araha sai su je su wulakanta ta ba sa yin wannan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata mace ta taba zuwa lokacin ayan nan ta sauka inda Allah yake cewa ya ayyuha nabiyyu wanna ahalanna laka azwajaka allati atayta ujurahunna wa malakat yaminuka bima afa Allahu alayka wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hadarna ma'aka wa imra'atan mu'minatan nin wahabat nafsaha lin nabiyyi narada nabiyyu wayin yastanki haha khalisatan laka min dunil mu'minin wato idan mace ta zo ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi na baka kaina kyauta shikenan aure ya kullu wannan yana daga cikin khasa'isu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba a neman waliyi domin shi auladul mu'minina min anfusihim shine waliyin kowanne mu'mini sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi idan mace ta zo ta ce ya rasulullahi na baka kaina in ya ce ya yadda kan Allah subhanahu ta'ala yana girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace in aradan nabi'u an yastankiha idan annabin ya so yayi nufin ya aure ta ba wai kawai ta ce na baka kaina shikenan ta zama ba a'a sai in ya so saboda wutun girmamawa da ubangiji ke masa dubi irin yadda ubangiji ya kawo ayar ya ayyuhan nabi'u da haka Allah ya fara yana yin magana da shi magana irin ta abinan irin ta mukhadabi kamar ga kaga mutum ya kai ya kai wannan annabi bi girma mun halasta maka mun halasta maka duk wata mace wacce ka bada sadakinta da kuma abinda Allah ya mallaka dan shin ka ya mallaka na daga bayi da aka samu a wajen yaki da ƴaƴan baffananka da ƴaƴan gwaggwanninka da ƴaƴan kawunnanka da ‘ya'yan ummominka waɗanda suka yi hijira tare da kai da kuma duk wata mace musulma wacce ta ce ta baka kanta idan annabin ya so ya aure ta haka Allah ya ce saboda girmamawa gare shi bai ce masa idan ka so ka aure ta ba ce idan annabin ya so ya aure ta kamar kana magana ne da malaminka sai malam yake tambaya ka je kasuwa ka dubo min akwai kaza da kaza yace eh na gani akwai kaza da kaza akwai abu kaza akwai abu kaza akwai amma akwai abu kaza ma idan malam ya ga yana so saboda girmamawa gari shi to wannan mata bayan wannan aya ta sauka sai ta ce ya rasulullahi na baka kaina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kunya sai yayi shiru ya dukar da kai bai ce komai ba da su kuma sahabbai saboda sun san body language na annabi sallallahu alaihi wasallam idan abu ya faru in annabi sallallahu alaihi wasallam yana san abu sukan fahimta daga fuskar shi ko daga yanayin motsinsa in baya so sukan gane sai wani sahabi ya miki ya ce ya rasulullahi idan har baka bukatar ta ni ina so manzo ana sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to je ka kawo sadaki sahabin nan ya zaga ya zaga ya dawo ya ce ya rasulullahi ban samu kuɗi ba ba da ko sisi ya ce to je ka kawo ko da takalmanka ka kawo zama su ne sadaki ya je ya dawo ya ce ya rasulullahi ba da takalmi ya ce ka zo ko da zobe na bakin karfe ka kawo walau khatamin min hadidi ko da zobe na bakin karfe ka kawo yace ya rasulullahi babu da kaga wannan me yake nuna maka karfin imani na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da wannan halin da yake ciki ba aure ne ba amma bai da abin da ba da wani abu ko kayan abinci ko sutura ko takalmi da zai iya bayarwa a matsayin wannan shine sadakin ba shi da shi suturar ma iya ta cikin sanni takalmi ma bai da shi ko zobe na bakin karfe bai da shi amma a hakan da za a buga kogen yaki a ce a fito a tafi fita zai yi sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam nan duniya ba ta taba ganin mutane irin su ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to ko kana da wani abu na daga tilawar alqur'ani sai ya ce eh ya rasulullahi na haddace kaza da kaza da kaza a wata ruwayar an ce suratul baqara ya ce ya haddace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to zan daura maka aure da ita ka je ka koyar da ita wannan surar da ka haddace shine sadakinta ga kuma ummu sulaim wace ita tun da duniya take ba taɓa ganin sadaki mai mutunci kamar sadakinta ba wani ne abu dalhatar ansari mutum ne kyakkyawa kuma mai dukiya kuma gwarzan matashi ya zo ya ce ina son ki zan aure ki ta ce kai ba irin mazajen da mace za ta ita aure su ba ne sai dai fa kai kafiri ne ni kuma musulma ce ba zan iya auren ka ba sai dai in za ka musulunta ya ce to dama ai musuluncin yana nan a raina ki gaya min wace hanyar zan bin musulunta ya ce ka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ka je can wajen shi ka karɓa addinin musulunci musuluntar ka ita ce sadaki na shikenan ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ma ya iso manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ga Abu Dal Hasan ya taho amma ga hasken imani akan goshinsa ya zo kuma ya zo ya musulunta aka daura musu aure da ita shine sahabbai suke cewa tunda duniya take ba taba ganin sadaki mai mutunci mai daraja irin sadakin ummu sulaim ba tunda duniya take saboda musulunci shine sadakinta na taɓa ba ku labarin matar da ta dawo daga saudiya ko ta irin zaman shahada na saudiya ta dawo ta ce ina wace ta yi tambayar wata yarinya a gidan aka ce wace ai an yi aurenta ta yi sa'a ma wani almajiri aka bata ta ce kun cuci yarinya yanzu wace da take da fasali a ɗauke ta ba almajiri aka ce mata ke alarama ne wata ce a duk ɗaya ne sai aka ce to ai yana da tanka guda biyu gidan man nan ma na waje kaza nashi ne yace ku ce malami ne eh wana kaga nan da nan a timer upgrading saboda kuɗi eh wana yawa aw ma huwa qimatu ahadihima min al-urud ko kuma abin da ya zamto kimar ɗayan biyun nan na daga urud wato dukiya wa huwa haqqun lillahi ta'ala shi sadaki haƙƙi ne na Allah subhanahu wata'ala walil adami kuma haƙƙi ne na dan adam ma'ana shi sadaki abu biyu ne a cikin sa akwai haƙƙin Allah akwai kuma na dan adam fa haqqul lahi salasatu dirahim haƙƙin Allah shi ne wannan dirhami uku ɗin kamar naira dubu ashirin da tara kenan ko ashirin da bakwai da ‘yan ɗaruruwa wannan shi ne haƙƙin Allah wa ma za da ala zalika haƙƙun lil mar'ati abinda kuma ya ɗoru a kan wannan to haƙƙin ita macen ne idan ka so za ka iya ba da dubu ɗari ma shi ne sadaki in ka so za ka iya ba da dubu ɗari biyu ka in ka so ma za ka iya ajiye mata makullan mota zama su ne sadaki saboda haka in dai ka ba da kuɗin da ya kai dubu ɗari ma ko dubu nawa ma dai to ainihin haƙƙin Allah dai a ciki shine wannan dirhami uku kuma dalilin da yasa aka yi ainihin kiyasi da dirhami uku nan saboda shine mafi kankantar abin da ake yin haddi a kansa ma'ana idan barawo ya sata ba za a yanke mashi hannu ba sai in kimar abin ta kai dirhami uku wato rubu'u dinar idan barawo ya saci abin da bai kai haka ba to ba za a yanke mashi hannu ba falau rabiyat bi isqadihi da ce mace za ta yadda ta ce ita ta yadda ma ba sai an ba ta sadakin ba jumlatan gaba ɗayansa ta ce ita ta sai da sadakinta to lam yajuz bai halasta ba ba za a daura auren ba kamar da ce ta ba shi kanta kawai ba tare da sadaki ba ko ta yafe sadaki ba za a ɗaura auren ba dole sai miji ya zo da sadaki in ya so bayan an bata ita kuma ta iya ba shi ce na baka shi kyauta bayan an riga an ɗaura aure wannan ya halasta kuma ya halasta ta ɗauko kuɗin a arjihunta ma da ce gashi na baka ka je ranar ɗaurin aure ka ba da shi a matsayin sadaki duk wannan ya halasta wala ha an tuskida ma za da ala rubu'i dinar amma mace ta samu ta iya sarayar da abin da ya karu akan rubu'in dinari misali kamar ya zo da dubu ɗari da hamsin ya ce wannan shi ne sadakinki ta iya cewa ga dubu ɗari da ashirin ka koma da shi ka je kai wata hidimar ni wannan dubu talatin ɗin ya ishi ni wa aksaru sadaki amma mafi yawan sadaki wato abin da yake mafi yawa to la hadda lau bai da wani iyaka sadaki bai da wani iyaka da za a ce kar ya haura kaza dan wata ranar sai na Umaru radiyallahu anhu ya taba tara sahabbai a masallaci ya hawo minbar yayi kuduba yace zurfafawa da mutane suke a cikin sadakin nan yayi yawa daga yau kada wani ya sake ba da sadakin da ya haura kaza ya faɗi wani adadi nan take a cikin matayen sahabbai sai aka samu wata ce oh yanzu kai sai na Umaru har matsayinka ya kai ka hana mu abin da Allah ya bamu bayan Allah ya ce wa ataitum ihdahunna qintaran sai kuka ba wa ɗayan cikin su qintar qintar wani tarin dukiya ne mai yawa miliyoyi wannan shine kai yanzu zaka ce baka yadda a bada abin da ya haura kaza ba ta yadda zaku gane su sahabbai radiyallahu alaihim sa da ikhlas da tsarkin zuciya sai na Umar duk da matsayin shi amma nan take sai ya sauko sai ya ce Allahu akbar ya ce dukkan mutane suna da ilimi amma banda ni umaru ya ce ku je ku kawai duk abin da mutum ya so ya bayar na sadaki shi kenan nan take wannan matar ta janyo sai na umaru ya sauke wannan bayanin da ya gaba ɗaya ya rushe shi amma yanzu shugabannin yanzu ne gwamna yana wani bayani ko ba daidai ba ne ka ce mashi ya saba da aya kaza ai wallahi haka koyi kama mai zuwa bilin kama wallahi sai ya shirya kuma sai na umaru karku manta saboda tsananin kwarjininsa maza ma tsoron shi suke ji maza ma tsoron shi suke ji don sai na umaru wata rana wani wanzami ne bar aski gyaran murya yayi sai da wanzami ya yi tusa wallahi sai da ya tusa sai na umaru ya kawo ya kawo kudin askin ya nan kamar ya bashi ya yi sallame shi wata mata ko da aka ce mata sai na umar ne sai na umar yana neman ta tazo yana neman ta tana dauke da ciki ai a hanya ta yi bari saboda tashin hankali wallahi ana tafiya fa yana gaba da ya irin juyo wannan ya gyara murya duk na bashi sai suka zubi kowa ya durkushe akan gwiwarsa wallahi saboda tsoro saboda yana da tsawo yana da kauri da ƙarfi da kuma kwarjini eh to amma ka dubi duk da wannan kwarjinin nashi bai hana a gaya mara gaskiya ba kuma duk da haka kuma da yake babu girman kai yardar Allah kawai suke nema ba girman kai da ta gaya mar magana kuma sai ya sauko daga kan ra'ayin da yake kai na'am ƙwarai da gaske ta ƙara mar ilimi akan nashi ka gani duk kowa dai Allah ya lafa ƙwarai da gaske ar-rukunu salisu rukuni na uku al-ishhadu shine shaidarwa shaidu wa huwa shartun fi sihhati dukhuli la fi sihhati al su shaidu sharadi ne cikin ingancin dukhuli wato tarewa da ita matar da aka aura din in yi tare da ita ba tare da ba tare da wasu shaidu sun san dama an yi auren ba to lallai ya aikata kuskure kuma wannan abin da ya yi da ita bai inganta ba lafi sihatul aqdi wato ba a cikin ingancin aqadin ba amma a mazhabin malikiya kuna iya daura aure daga kai sai walin yarinyar walin yarinyar misali kuna zaune kai da abokinka yace wani aiko ina da wata kanwa a gida in kana santa yace aiko ina santa ai da ma na santa ina santa nawa kai mata sadaki yace 50 ka kuma dama da kudin aljunka sai ka kawo ka bashi ce to ga sadakinta ka aura min ita ina aura ma ka aura min ina aura ma shikenan aure ya kullu kawai sai dai babu damar ya je kuma ya tare da ita ko a kawo mar ita gidansa ya sadu da ita dole sai an shaidar wa mutane saboda irin haka ya faru akwai sa'id ibn al-musayyab akhirul mutaqaddimina babban tabi'in nan sirkin abu huraira abu huraira ya auri yarsa to sai ya dade bai ga wani almajirinsa ba rannan sai almajirin ya zo karatu yace a malam wani kwana biyu bana ganin ka yace akar baka Allah ai aiki ne min yawa saboda matata ta rasu sai yace kuma har yanzu kai baka yi wani auren ba yace eh ban yi ba yace to akwai wata yata akwai yata wace kana santa sai sun kuyi da kai kansa saboda kunya yace eh yana so yace to ka kawo sadakin aura maka ita sai yace akar baka Allah ai ba ni da komai nawa ne gare ka yace akar baka Allah dirhami ko dirhami biyu ne yace ko nawa ne yan kudade ne dai kanana sai Sa'id ibn Musayyib yace kawo su na yarda shikenan ya kawo ya bashi wannan kudade yace shikenan na aura maka ita yayi addu'a kawai shikenan bayan magarba kadan haka bayan isha'i wannan bawan Allah ya tafi ma zai kwanta kawai sai yace an kwankwasa kofar assalamu alaikum assalamu alaikum yace wa alaikum assalam wane ne waya kofar gidan ya ce sa'idu ne wannan ban Allah ya yi lalabe a ƙwarwar zuciya shi ji wanda sa'idu ne zai zomar gida a yanzu ya ce sa'idu ɗan musan yabu ne ya ce akara makallar ya zai sauri buɗe ƙofa lafiya ka zo a daren nan ko wani abin da ya ce a matarka ce na kawo maka sai ya tunkuɗo ta ke da ya janyo ƙofa ya yi tafiyarsa ba yan rakiya ba biki ba ƙawayen amarya shi kenan wannan bawan Allah ya kiɗi mai yarsa abin da yake mar daɗi yarsa inda zai sa kansa saboda murna to dama akwai mahaifiyar shi yana tare da ita sai shaida mata ya ce ai yar gidansa irin dan musulmi ne na aura ce aure kai shi kwarai da gaske kin ji kin ji yadda aka yi yace to dan Allah kada kai wani abu da ita sai na maka izini ka kawo ta nan waje na ya kawo ta wajen mahaifiyarsa sannan a cikin daren yake ta gaya mutane na ya aure na ya aure yar gidan wani na aura yar gidan wani na aura to sai da ta kwana goma mahaifiyarsa aka shirya biki kuma a nan din aka yi mata ado da sauransu sannan kuma shikenan aka kawo mara ita kuma gargaman tafa ita wannan yarinyar dan gidan gwamnan madina ko kuma gwamnan madina na wannan lokacin dan gidan amirul muminina kamar yanzu a ce dan gidan shugaban kasa an aiko yana santa ko za a aura mare ce a kafi karfin yata ma tafi karfinka ta haddace alkur'ani ta haddace hadisan ma'aiki alaihi salatu wassalam dubunnan ɗaruruwa da aka tafi karfin jahili shi kuma mulki kawai aka koya mar tarbiyyar da ya koya kiran ta mulki bai da wata tarbiyya ta addini haka irin ta abin nan kuma kaga kuma ita ce kuma aka zo aka aurar wani kuma a araha malam eh warai daga saboda dan wanta ne almajiri amin amin ar-rukunur rabi rukuni na hudu al-mahallu mahallin ba fa mahalli na zama ba mahalli ana ana nufi wa huwa al-mar'atu ita ce matar inda ai ba za a yi aure ba mace ba المرأة الخلية من الموانع التي تقضي تحريمها ما تدى تو كنت daga abubuwan da ke hana a aure ta wato mawani wa abubuwan da ke hanawa waɗanda za su iya kaiwa ga haramcinta kamar mene kenan kamar a ce wannan matar kanwar mahaifiyarsa ce ko yar mahaifiyarsa ko kanwar matar shi ce matar shi da yake aure a yanzu to kanwarta da yayarta da mahaifiyarta da kanwar mahaifiyarta duk sun haramtu gare shi amma daga ran da ya sake ta zai iya auren kanwar mahaifiyarta ko kanwar matar tashi da ya saka ko yar matar tashi da ya saka duk zai iya auren su daga san da ya saki wannan din ta hannunsa amma tunda wannan tana tare da shi to wannan duka suna daga cikin waɗanda ba zai aure su ba da kuma duk matayen nan da suka zo a cikin hurrimat ayan nan hurrimat alaikum ummahatukum ta cikin suratul nisa'i to duk waɗannan ba zai aure su ba haka nan kuma da matar da ke cikin idda ita ba zai aure ta ba ko matar da ke da ciki cikin wani ba zai aure ta ba kai ko da nashi ne cikin na ma ba zai aure ta ba wa zauju da kuma shi kansa mijin wa yustaradu fi zauji an shartanta cikin miji shuruɗu sihhatin sharuɗan inganci wa shuruɗu istiqrar da kuma sharuɗan tabbatuwa wa shuruɗu sihati arba'atun sharuɗan ingancin shi mijin guda hudu ne al-islamu musulunci wajibi ne mijin ya zamto musulmi ba dama yar musulmai ta auri mijin da ba musulmi ba wa tamyizu da kuma tamyizi wato ya zamto yana da hankali hankalin da ya kai tamyizi wato ya bai bambancewa tsakanin abu mai kyau da mara kyau ya zamto ba wawa bane wal aqalu da hankali wata haƙuƙun zukurati da kuma tabbatuwar mazantaka ma'ana a nan falkunsal muskilu layan kiwo domin mata maza ba zai yi aure ba walayin kawo kuma ba za a auren da shi ba mata maza shi ne mutumin da yake da al'aurori guda biyu yana da al'aurar namiji yana da al'aurar mace to wannan ba zai aura ba kuma ba za a auren da shi ba wasu rudin istikrari sharuɗan tabbatuwa kuma ga shi mijin kamsatun guda biyar ne alhurriyatu yanci fala yasqirru nikahul abdi auren bawa ba tabbatacce bane bigairi izni sayyidi ba tare da izinin shugabansa ba ko da bawa yayi aure ran da shugabansa ya dawo yace ai ban yadda da wannan auren ba shikenan dole dole a kunce auren wal bulugu da kuma balaga fala tazawwaja sabiyu bigairi izni abihi aw wasihi to da a ce yaro karami wanda bai balaga ba ya kai dan shekara 15 amma bai balaga ba sai ya aure ba tare da izinin babansa ba ko izinin wasiyinsa wato kamar dan uwan babansa ko wanda babansa ya bar wa wasiyicinsa kana jazahu waliyuhu jaza idan waliyinsa ko mahaifinsa ya yarda da wannan auren to shikenan aure ya halasta wa in raddahu ba'da al-bina'i idan waliyin nasa ko baban nasa ya dawo ya ce ai bai da wannan auren ba alhali shi kuma a sannan din ya riga ya tare da ita har wani abu ya faru tsakaninsu ya riga ya fara kusantarta to falin zaujati rubu dinari to wannan matar wajibi ne a bata sadakin ta rubu'in dinari wajibi ne ta riga ta ci sadaki in ajalan aka yi to dole a bata yanzu idan kuma dama naqadan aka yi an ga an bata hannu da hannu shikenan ta ci sadakinta asalisu a sharɗi na uku na shi miji ɗin arrushdu shiryuwa wanda za wajen safihu da gairi izini waliyihi idan wawa ya yi aure ba tare da izinin waliyinsa ba falil waliyi in ba'uhu in kana sadadan to waliyinsa ya samu ya iya zartar da wannan maganar aure ya ce eh ba komai ba komai idan ya kasance an yi abin bisa tsari na didi da didi wani raddahu ba adal bina'i idan kuma waliyinsa ya ce a bai yadda da wannan auren ba ban yadda ba don kun gani bai da hankali ne shi ne za ku aura bar wannan yarinyar wallahi ban yadda ba to a lokacin kuma shi a shi ya riga ya sadu da ita to falin zaujati rubu dinari to wajibi ne ita wannan matar a bata rubu'in dinari shine sadakinta arrabi'u shar'i na hudu as-sihhatu lafiya fala ya sihu nikahu maridi auren majinyaci bai inganta ba wala maridatin wala matar da batar lafiya haka kawai kaji wata hajiya tana da gidaje da yan motocinta da kuɗi a banki kaji bata da lafiya sai ka lallaba ka je ka ce za ka aure ta to ku yan uwanta zai kuce a ba ku yadda ba an yi haka kwanakin baya kwanci shekarun baya wasu suka bugon waya ba ga wani nan ya zo zai aure yayin su amma fa yayan nan tasu gaskiya ba ta da lafiya kuma kowa ya sani mijinta HIV ne ya kashe shi amma ya bar mata dukiya mai yawa ita ma kuma yanzu HIV ya sawo ta gaba a sannan gaskiya irin magunguna ɗin ba su bayyana ba sosai ciwon da ya sawo ta gaba shine shi kuma wani ya zo wai zai aure ta na shekar ku yadda dukiyar ta yake so suka ce su ma haka suke tunani wayo saku irin wannan auren ma ana bata shi mutumin da yake cikin jinya in yayi aure ana iya bata ji auren haka nan idan ma mutum lafiyar shi karo sai je ya aure majinyiciya saboda wani dalili na shi ana iya bata auren walau ba'dal bina'i ko da bayan ya riga ya tare da ita yayi dukuri da ita to ana iya bata auren alhamisu na biyar alkafa'atu shine kafa'a kafa'a shine kamar kamar a ce tsara da tsara ba san karma da zan kira abin bane a Hausa amma dai ya zamto wai ya kai matsayinta wal kafa'atu shi kafa'a haqqul mar'ati haqqi ne na ita matar wal awliya'i da kuma waliyanta fa in ittafaqat ma'ahum idan ita matar ta yi ittifaqi tare da waliyanta ala tarkiha bisa barin wannan kafa'a din ma'adal islama in banda musulunci jaza to ya halasta misali kamar idan yar sarauta ce to kafa'ar ta ce za ta iya cewa ita ta ga waliyinta ita fa duk wanda ba dan sarauta ba kar ma a fara ba za ta aure shi misali saboda sarauta ma kafa'a ce amma sai dai yanzu mafiya yawan malamai a wannan zamanin suna ganin ma duk wata kafa'a ma ta riga ta rushe musulunci kawai shi الركن السادس ركن ناشدة السيغة سيغة وهي اللفظ الذي ينعقد به النكاح وشين لفظ دا دشي أكي قل أورا فالسيغة من الولي سيغة دك ولي نهو شين يشي أنكهت نا أورر مكة وزوجكم نا أورر مكة سيغة من الزوج سيغة كما دك أنغرم شي مجي ko waliyin miji nahau shine misalin kamar yace qabiltu na karba wa rabitu kuma na yarda an gane yau na na na yana tambaya ne akan shin wali an baka walicin mace kai ma za ka iya wakilta wani eh za ka iya amma da sharaɗin cewa wanda za ka wakilta ɗin shi ma ya zamto ya cika waɗannan sharaɗin idan ya zamto wanda za ka wakilta ɗin wawa ne ko kuma ba addininsu ɗaya da ita matar ba ko kuma idan ya zamto shi wanda za ka wakilta ɗin fasiki ne to shi ma kaga fasikci yana yin suka cikin ingancin ko kuma kamalar auren saboda haka in dai wanda za a wakilta ɗin ya cancanci walicin shi ma shi kenan babu laifi ko da ba ɗan uwanta ba ne misali ƙanwarka ce laka mata walinci sai wani ya zo wanda kana ganin ƙimar shi wani babbanka ne ko kuma wani abokinka ne ko baban abokinka ne ko malamin abokinka ne ko malaminka to za ka iya cewa to ka ba shi walinci a daidai lokacin shi kenan sai ya wakilce ka ya ɗaura aura wannan babu laifin duka an fahimta wala ya tsubu ahadun ala khidmati akhihi wani ba zai ni neman aure akan neman auren dan uwan shi ba wala ya sumu ala sumi akhihi ba zai tayi akan tayin dan uwansa musulmi ba wala ya juzu nikahu shigari auren shigari bai halasta ba an san auren shigari da zai bayaninsa wa huwal bud'u bil bud'i shine auren tsoka da tsoka misali kana da ya ina da ya kana son ka ƙara aure ni ma ina so in ƙara aure sai ka ce to shikenan wane ka auri ta, ni ma in auri yarka shikenan ba sai karka bata komai sadaki ni ma ba zan bada komai ba shikenan mi canje to musulunci bai yarda da wannan ba shine kawo shiga an gane kuma har ila yau a nan aka samu bambanci da 'yan shi'a su 'yan shi'a a auren mutu'a kana iya yi daga kai sai matar ba waliyi shi kenan wace e ina so zan aure ki na yarda nawa za ka ban sadaki faɗa abin da zan baki za ka bani dubu hamsin eh zan baki to gashi nan sai ka bata amma auren fa sati biyu fa zan yi a garin nan kin yadda eh sati biyu shikenan daga shikenan wai ka ta zama matar ka zama ka zama mijinta na'am eh shikenan aka sha hudun nan shikenan wai aure ya warware kuma ta kama gaban ta ta kama gaban ka yanzu wannan tsakani da Allah me bambanci tsakanin shi da daukan hayar karuwa me bambanci kai baka gaya wa kowa ba ita ba ta gaya wa kowa ba ba waliyi ba kamai ba shaidu daga kai sai ita shikenan warai kuwa ta yi ma kuma tana da tana da wani mijin a wani kuma eh in an samu rabo shikenan dan kuma wai dan halal ne a haka eh dan da ne shi ma wai dan sa ne mislu an yuzawidu ar-rajulu ibnatahu li rajulin shine misalin kamar mutun ya aurawa wani mutun yarsa wadansa bainahu ma sadaqu ne zamto babu sadaqi a tsakaninsu wala yajizu nikahul mut'ati ga magana da nake yanzu na'am auren mutu'a shi ma bai harasta ba wa huwa nikahu ila ajli shine yin aure zuwa wani lokaci wa yusafu qabla al-bina'i ana bata shi tun kafin ya sadu da ita wa ba'dahu har bayan ya sadu da ita din ma ana iya bata shi bigairi talaqi ba sai da wani saki ba dama ba aure bane ai kun ji ko aga da aure ne cikakke ana za a ce sai ya sake ta amma ba zancen saki kawai